بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da sake haduwa a wannan dare na lahadi daren 27 ga watan goma watan shawwal 1445 27 ko da takwas alam zai da bakwai ne a daren shi gaba da karatunmu na littafin sulamul wusul ila ilmul usul na al'allama hafiz ibn ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na 155 a karatu na goma eh haka ne a karatun baya can baiti na 149 ajazul baiti mun abun gaba matsalban ba mu fassara ba sai da aka tashi aka na bahani ce bal na harufi suhi hannu ha'ir fi'la ulil tasyibi wal bahair yace bal ba ma haka ba ba zancen wai sun sa tutoci da sauransu akan kabari ba sai ce ba ma haka ba naharu fi suhihan nahair sun soke kai abubuwan suka nahair jam'in nahira wato ainihin abubuwan da ake ake sokewa na raƙuma da shanu da kaza da abin da ake yankawa an yi ce na ha'ir ne a babin taklif fi suhiha a ainihin farfajiyar waɗannan kaburbura sai ce fi'ila ulit tasyibi wal bahair wanda yake aiki ne na ma'abuta tasyibin dabbobi da kuma wato ainihin dabbobi sa'iba da bahira wato aiki ne na mushrikan makka wanda suke sadaukar da wasu dabbobi ga ga gumaka ita ce as-sa'iba ce to wannan wannan dabba ta gunki ce saka da abin da za ta yi da za ta zo ta cinye ma hatsi baraka taba ta ba kuma babu biya ita kuma bahira suka ce ita kuma an sadaukar da ita ga ubangiji kowace ainihin wato dabba akwai jinsin da suke fitarwa da kuma a lokaci a ce dabba idan ka samu shanu sun haifa maka 'ya'ya guda goma to ta goma sai a ce wannan an yi sadaukarwa da ita akwai wanda haɗiya suna sadaukarwa wanda ya samu 'ya'ya maza guda goma to autan sai ya bada ya ba ma gunki sadakar shi ya sadaukar da shi ga gunki haka ba zai yi kasuwanci ba ba zai yi komi ba kuma ba za a hukunta shi ba komi yayi to duka al'adu ne na na jahiliya to da ka sai ya ce waɗannan mutane ƙuburiyuna suna yin aiki irin na waɗancan mushrikai na huluwi da wuce iyaka a gurin ƙaburburansu irin yadda wancan suke mawa gomakansu ina fata an gane to wannan kenan inda za mu tashi ya ce wasihiru haƙƙun walahu ta'thiru lakin bima qaddarahu alqadiru a'ni bi dha taqdiri ma qad qaddara fil kawni la fi shir'ati almutahhara واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فذل هذا وانتبه وحله بالوحي نسا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر ملن yake cewa wasihiru haqqun shi sihiri gaskiya ne ba an ce gaskiya ne ka tafi kai wa a'a akwai shi an gane ko akwai shi yanzu sata ba gaskiya bace anan da yaba wanda ba taba mu sata ba ko an sace ma salula kila ha wanda aka sace moto ko akwai to kaga ai baka ce sata babu ita ba amma daidai ne yin sata mana ya an shiga gidan daukewa mutu ka sani ba daidai bane ba daidai bane to amma akwai shi eh akwai shi tunda zai tattakura ya gaura ma mari akwai mari tunda ka maru amma marin yayi yawa to shine ai kamar yadda aka ce wa annal jannata haqqun wan nara haqqun wuta gaskiya ce amma ba cewa akai ka shige ta ba ka kiyaye ta amma dai akwai ta to haka shi ma sihiri akwai shi walahu ta'thiru kuma yana tasiri tasirin sihirin yayi ya bayyana cikin tasarrufat na mutum daga kasancewar shi mai hankali da kimtsi ya koma wani ballagaji da, da, da ainihin hauka da kasancewar shi mai lafiya ya koma mara lafiya da kasancewar shi mai cikakkiyar halitta ya koma masaki daga kasancewar shi mai so ya koma mai ki da kasancewar shi mai ki ya koma mai so duka sihiri yana da tasiri cikin canza waɗannan abubuwa amma da izinin ubangiji lakin sun shi ne ce sai dai bi ma kaddarahul kadiru tasirin nan yana aukuwa ne da abin da Allah ta'ala mai gudanarwa mai kaddarawa ya kaddara in Allah bai kaddara ba to duk irin makirci da surkulle da sihiri da sammu da za a yi maka ba zai maka tasiri ba shi yasa ke so ka yawaita ka kyautata alakarka da ubangiji ta inda shi zai dinga tare maka fada inna allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu kun gane wannan ai to amma dai sihiri tabbas akwai shi kuma yana da tasiri amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri da suna cewa kafin a saukar da falaki da nasi ne amma dai tabbas an mai sihiri kuma yayi tasiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai bai yi abu ba ya dinga ganin kamar yayi ko yayi abu ya dinga ganin kamar bai yi ba lakin sihirin bai mai tasiri a cikin isar da sakon Allah ba a wajen isar da sakon Allah dama Allah ya yi alkawarin cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane dama kuma sirri da aljanu ake amfani shi kuma annabi mala'iku ke kare shi da izinin Allah fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbih kaga gayar ita ce ya isar da sakon Allah amma dan an kashe annabi ko an ji mai ciwo ko an yi kaza wannan ba shi ke nuna cewa ba kan gaskiya yake ba amma a canza manzancin in ana iyawa shine ba wanda ya isa a canza abin da ya zo da shi ba wanda ya isa ya sa shi ya canza abin da ya zo da shi amma dan an cutar da shi ko an mai kaza wannan shakhsiyar shi in an taba Allah ya kaddara annabawa za a iya yi musu haka ko mun gane wannan daga sihiri akwai shi yana da tasiri mu'tazila sun yi inkarin sihiri ga baki da sun yi inkarin sihiri musamman suka ce ba zai yiwu ma a ce amma annabi sihiri ba daga don daga yana karyata wannan hadisin ya wato burbushin mu'tazilanci na tare da shi to daga sihiri haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadiru a'ni bi dhat taqdiri ma qad qaddara fil kauni la fi shar'i la fi shari'ati al-mutahhara yace abinda nake nufi da wannan kaddarar cewa sihiri baya tasiri sai da kaddara ta ubangiji yace ina nufin kaddara wato at-taqdirul kauni abinda Allah yake gudanarwa na na rayuwa yace ba wai kaddara ta shari'a mai tsarki ba ita kaddara at-taqdirul shar'i ba abinda Allah yake kaddarawa ala at-taqdirul shar'i sai abinda yake daidai ne alheri ne tsantsa kuma Allah na san shi kamar yin sallah kamar yin azumi kamar sada zumunci kaga wannan shi ma kaddara ce ta ubangiji ba za ka yi sallah ba sai da izinin Allah ba za ka yi azumi ko ka fidda zakka ko ka je aikin haji ko ka taimaki marayu ko kai ka sai da izinin Allah to amma kuma kaddara ce da Allah yake santa kaddara ce wadda ainihin zaka samu lada a cikin ta in ka yi ta da ikhlasi at-taqdiru shar'i akwai at-taqdir alkauni gudanarwa da Allah yake mawa halittu wanda kuma cikin abin da yake so da abin da baya so cikin abu mai kyau da abin da yake ba shi da kyau sai dai wato yanda ka mu'amalanci abin ne zai iya juyewa ya zama mai kyau gare ka kaga yanzu a yi fari mutane su shiga yunwa da wahala asali abu ne da Allah baya so ya ga mutane suna shan wahala amma kuma hakan ba zai faru ba sai da sai da kaddara ta ubangiji lakin ala hikmatin rubbama takhfi takhfa ala al-khaliq akwai wata hikima da ta sa Allah ta'ala yayi haka akwai hikimar da ta sa ko dai dan ya tsarkake mutane daga zunuban da suka yi musu yawa kuma kaga ai ya so su da rahama kenan da bai bar su har ranar lahira ba ko kuma dan ya gwada su ya ga su wane ne masu zurfin hakuri su wane ne za su ƙara samun lada ta hakuri da juriya kuma dan yana so ya ga irin tadarru'in bayi zuwa gare shi yanda za su koma su kankantar da kai su ta roƙon shi kuma su ƙara samun lada kuma matsayinsu ya ƙara ƙaruwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kankare musu zunubai mu ya ce ainihin wato man yuridillahu bihi khairan yusab minhu an fahimci wannan to da kai shi wannan kaddara ta shari'a kenan ko giya kaga wani ya sha bai sha ba sai da kaddara ta ubangiji duk da ba zai yi ittikali da wannan kaddara ba kuma yi abin da ya ga dama tunda an bashi mashi'a fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ko an bashi ganin dama amma dai wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ashine wani ya sha giya aka kama shi za a mai bulala yace masaiduna Umar ya zaka yi min zaka hukunta ni kan abin da Allah ya kaddara mu kan abin da Allah ya kaddara mu sai ce gaskiya ne Allah ya kaddara ma ka shagiya kuma ya kaddara mu zane ka za mu ma bulala mu ma bisa kaddarar Allah kai ma kakkai inkari kakkai kakka karyata kaddarar Allah to akwai wata kaddarar da cikin ganganci mutum yake daukan ta ko sai ce haka Allah ya kaddara mishi misali kala wa'annan masu aurace auracen ba gaira ba dalili sai Allah ne ya kaddara mu ta tara iyalin nan a wannan kaddara cikin ganganci ka rungume ta mata hudu kowace a gidan haya baka da sana'a ba aikin yi wanda naga yana da mata biyu an bashi a daidaita yana yana face sai ya cinye ta ya biya ya biya kuma sai ya saida ta sai ya kauro wata bazawara yanzu sai ya fita an kai aiki ka gaji sai ya dan ansa kile ya dan yi furfurfur a samu na garin rogo shine ya kamo wata ta cakare yayi yayi taki tashi muna turi shine yake ban yake ban labari sai nayi dariya wai ban tausaya mishi ba nace aka baka tausaya ma kanka batun a farko to kaga irin wannan ai ba imani da kaddara bane ko ba tawakkali bane tawakuli ne amma lam yatawakkal lakin tawakala sakaci ne kawai saboda haka Allah ta'ala yakan kaddara sihirin nan ya auku amma ala takdir alkauni ba takdir ash-shar'i ba domin shari'a ba abinda Allah yake kaddarawa cikin ta sai alheri shi kuma sihiri sharri ne zalla an fahimci wannan ai wahkum ala as-sahiri bit-takfir yace ka hukunta duk wani sahiri duk wani wato matsafi da cewa kafiri ne shi hukuncin kafiri sihiri kafirci ne wannan ijma'i ne na malamai cewa wato sihiri yin shi kafirci ne an gane ko saboda nassi na alkur'ani ya tabbatar da haka wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakin kaga cikin ayar wattaba'u so biyar ana maimaita wato boka ainihin wato kafiri ne mai sihiri kafiri ne mun gane wannan duk da fakharuddin razi ya zo da ya zo da bakon abu cikin cikin mafatihul ghaib wai sunan wani littafin shi na tafsiri kakka sake ka shiga ciki to a ciki yake cewa koyon sihirin ma wajibi ne yace dole kowa ya koyi sihiri kaga ya ba da kala ce ba karama ba eh to lalle ya iya kenan ko tunda dama ahlul kalam akwai su da sihiri a cikin bangaren ilmul kalam tunda akwai ilmul tanzim ciki to akwai sihiri a cikin mun yi bayani cikin karatun nuniya ko to ba mamaki ya iya to amma kuma da za gane bai iya ba da ya ga agogo cewa ya sihiri ne mantir wanga irin mai gwaiwa din nan sanda ya fara bayyana a andalus da ya ganshi cewa ya wanga bokanci ne sihiri ne gane wa hadduhul qatlu bila nakiri haddi na mai sihiri wato dokar da ke kan shi shine a kashe shi babu inkari ijma'in sahabbai ya kullu akan haka ijma'in sahabbai don sai na Umar aikawa yake yi cikin garuruwa cewa uqtulu kulla sahirin wa sahira duk wanda kowa kama yana sihiri ko ci aka kama ta tana sihiri a kashe ta ba wanda ya mai inkari cikin sahabbai kuma kaga ba abu bane da yayi shi a boye a bayyane ne sai sayyiduna ainihin Uthman da sayyiduna Ali da sauran sa'irul ashara mubashsharuna bil janna ahlu badr wa bai'ati ridwan ahlu fath makkah wa khaybar wa hudaybiyah duk suna gurin duk suna nan a rayi galibin su amma kuma ba su yi inkari ba daga ya zama al ijma'u sukuti da da sahabbai suka kulla akan cewa haddin mai sihiri shine a kashe shi kama a tafi sunnatil musarraha kamar yadda ya zo a al-musarraha ko al-musarriha duka za'i kamar yadda ya zo a cikin sunna wadda aka faɗe ta ƙarara yani sarraha biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko al-musarriha sarrahat bil hukm ita sunna ta faɗi hukuncin ƙarara cewa wato haddin mai sihiri a kashe shi mimma rawahu tirmidhi wa sahaha cikin riwayar da al-imamu tirmidhi yayi kuma ya inganta ta ya fitar da ita 460 cikin sunan din shi 1460 ya ce hadisi ne sahihi an jundubin ya ruwaito shi ta hanyar jundub jundubul khair sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam